kuku kada ka rage wa mutane mudu tunawu wal mizanin zikeli inni alaikum ni ina ganin ku fa bi hairin da wadata Allah ya wadata ku wanda wadatar za ta hutar da ku ga rage kayan mutane ni matan tumnikun min tajiri nima wanda za ta wadatar da ku ba sai ku rage wa mutane kayansu ba wai ni ni a haku alaikum ina muku tsoro in ba ku yi imani kuka tsayanta Allah kuka bar mugun aikin nan ba ina muku tsoron azaba yawmin muhidin azaba rana mai kewayewa wanda azaban zai kewaye da ku ya halakar da ku wasu maryamu ya sifanta ranar biyu da shi majazi ne wasu yaumi sifanta ranar biyu majazi majazi ne limin kuma ibi don zai amku lallai ranar zai amku saboda haka kada ku wannan munanan aikin nan da kafirci da rage mudu da rage sikeli kuma ku goze malam da ya wadata ku da alheri da nima ya gaya musu haka waya gamu ya ku mutane na aufin ya kaila ku cika mudu walmizana da sikeli ku cika mutane haƙƙinsu bilkisu da adalci daidai wa daidai wala ta ba su nasa kakku ku rage mutane a shawon kayansu da suke sai a gunku la san kusuhun min hukuki musayan kar ku je musu wani abu daga haƙƙinsu wala da sauƙi da kada ku yi ɓanna a cikin ƙasa alhali kuna tare musu ne kuna ɓanna kuna kashe-kashe wa gairihi daga waninsa yin asiya bi kasar musallasati shi ne afsar da ya bata wa musu dinin na hali ne kada ku zama halinku kenan halakar da mutane da cutar da mutane bayan kuma na rage musu gudu da sikeli kuma ya musu umarni su cika kasu rage to mene ya maimaita musu wannan sau uku cewa na farko ya ce kada ku rage mudu da sikeli ya goma ya ce mutane karku ya goma ya ce mutane na ku cika ma mutane mudu da sikeli na uku kuma ya ce kada ku rage wa mutane kakinsu kaga ya maimaita saboda wannan mummunan aiki ne to shi ne ce bakiyatun layi sauran arzikin da Allah ya yi wato arzikin da Allah ya yi mai wanzuwa gare ku bayan kun cika mudu da sikeli to in kun cika mudu da sikeli albarkan dukiyanku hairun ya fi muku alheri lakum gare ku min bakhs daga tawaye mudu in kuntum mu'minin in ku dai mu'mine ne to na muku nasiha ku yi haka kuma ku bar rage mudu ku cika mudu ku je in ku mu'mine ne wa ma ana alaikum bi hafizin ni kuma idan ba ku kiyaye ba to ni ba mai kiyaye ba ne ku wanda zan samuka muku da aikinku inna ma bu'istu naziran an aiko ni mai gargadi ne kawai amma mai cika muku shine Allah ba su ji wannan magana da karɓa ba kalu suka ce a kan ba ya shu'aibu kai shu'aibu a saula lawatuka yanzu sallar naka ne ta maruka kai munninka an yi dukan bar ma ya abu da bauna abin da iyayenmu suke yi tun da bautan gunki da aikata abin da muka so wato sallar naka ne ke umarninka da ka au an yi mana ko kuma mu aikata ma na sha abin da duk muka so fi an waje a cikin mu duje mu in mun so mu rage mudu in mun so mu cika mudu to sallan ka ne kake umarninka mu cika mudu mu bar rage mudu ha za a mun bayan wannan bazancin baza ne lamu dai daimiyar mai kira ga alheri ba zai kira ga haka ba suka faɗi haka in naka kai la'antar halimun rashidu wato kai ne mai haƙuri shi da ko wannan kalma ne na ba suka masa wato kai ne mai haƙuri kai ne shi ne to ba za mu bari ba kala sai annabi shu'aibu ya mar musu da magana ya gani ya ku mutane na a ra'ayatun ku ban labari in kun na zama la bayyanatin kan fujiya mai rabbi daga ubangiji na wa razaqani minhu rizqan hasanan ya kuma arzutani arziki mai kyau afa su bihi yanzu dan baza shi ina fi tambayan ku sai mai kuma to in gaya muku ai bi haram don cuɗa shi da haram min albasu kawai mudu wata biyu da rage mudu wa ma wuridu ba fa nubi nake yi an ukhalifakum in saba muku ila ma alhakum in tafi kuma ga abin da na hana ku ba ba ni ku nake yi ku ku bari ne yi ba abu ne mai muni ku bari kawai in uridu ni ba na nufi illa silaha sai gyara gyara nake gare ku shine ku yi adalci masu daidai gurguruna daidai gurgurna zai yi amma wata fiki babu katarina illa billahi sai da Allah da Allah na dogara shi ne ke mini katari kuma illa billahi sai da Allah alai taukatu ga Allah na dogara wa ilai unibu gunsa kuma zan koma ni ma gunsa zan koma مجھے ويا قوم يا قوم متانينا لازم أنكم شقاي كذا saba mini ya jawo muku wato ilafi fa'ilun kada saba mini ya jawo muku an yi shi bakun ma a musul ma a saba ƙaumin nuhu kamar irin abin da ya sa mutane annabi nuhu aka halaka su da ruwa au kuma hudu ko mutane annabi hudu aka iska auka misalin ko mutane annabi salihu abin da ya same su kada don kuna kiyayya da ni ku jawo makanku abin da wannan abin da ya sami mutane annabawan nan ya zo same ku amma ma ga mu nudu alaikum bi wa'idin ai mutanen annabi nudu su kan tsakaninku da su ba da ne ba ne mazaukayensu ga shi nan zamanin halakar da su kuma kun sani to ku lura da abin da yake gaya muku wancan raba ku ku nemi gafarar ubangijinku kan abin da kuka yi ya yafe muku sun matubu ne sannan ku tuba gare shi ku bi shi ku bar aikata sabo inna rabbi ubangiji na fara himun mai tausayi ne ba so yake halakar da ku ba sai in ku kun ja makanku abin da zai halakar da ku amma ubangiji na mai tausayi ne wadudu mai soyayya ga zuciya ga bayansa Allah yana son bayansa muhibbul lahu ya san su ne mai tausayin su ne mai son su ne saboda haka in yi halakar da su ba don ba son su ko ba tausayin su ne saboda haka ku bi umarnin da nake muku kalu قالوا كذا ƙalu suka ce saboda suna sanar da shi da cewa ba su kula da shi ba shi fa ba kowa ba ne suka ce ya shuwa kai shuwa ma na bukawar ba mu gane kasiran yawanci min mata kun abin da ke fara abin da ke fara abin da yake faɗan ba mu ganewa inna mu wa inna mu lana raka muna ganin ka fina cikin mu laifin walakance sai ne fa kai kana zaton wai kana magana nan za mu ji ne ba mu ji ba mu lura ba kai kuma ba kowa ba ne walau lara ga ba don dangi a ka cikin garin nan ba ba don danginka ba zan zama naka da mun jajjefe ka yanzu da dutse ka mutu wamma an alaina kai kuma baka zamo a kanmu bi azizin mai daraja baka da wata daraja ku gaya maka ya karimin an rage baka fi karfin a jefe ka ba sai dai dangin ka ne suke da daraja amma kai ka baka daraja suka gaya masa haka kare ya ce ƙara ya ce ya gami ku mutane yanzu a haɗiya dangina ne a zuwa laifin suka fi ku daraja mai Allah daga halin da ya koki ku bar kisa na don Allah wai ku ce kun kyakkyaye ni don dangina wasu ta hatu mun kuka rike Allah wala kun bayan ku ziriyan abin jefarwa mambuzan kun jefar da shi har ba zuru bayan bayan ku kula da shi ba don da kun kula da Allah da ku kula da ni yanzu wannan aiki mai hankali kenan ba ku kiyaye Allah amma ku ce kuna tsoron dangina inna rabbi ubangiji na muhidu ya kewaye bi mata ba nuna duk abin da kuke aikatawa ilman kai jazi ku zai saka muku kai mu je wa ya bari ku mutane to yi ba ku yi aiki ala makanatikum kan halinku in kun so ku jefe ni kun ce ban da daraja to ku yi in ni aminu ni kuma zan yi aiki akan hali na zan bi Allah bauta masa sau ba a hankali ta alamu na za ku san man ya ci azabin wanda azaba zai zo gare shi yanzu ya kunyatar da shi za ku sani wa man kuwa kazin da wanda yake magarici ne da ku san magarici ni ne koko wanda ta mu ku saurara kawai eh makarshen ku saurara wato an da zinu aki mata amurku ku saurara makarshen al'amarinku inni ni ragibin mai saurawa ne makon tare da ku mu je wala ma lokacin da ja amruna al'amarinmu na halakarwar ya zo na je na shawar muka tsayar da annabi shaibu wallazi na ma'ahu amanu ma'ahu da wanda suka yi imani tare da shi muka tsayar da su da mai biramatin da rahama min nanam wa kan zalamu kuma a sai hatifawa wa kanzar da zina da rabu sai ta kama azzalumai nasu sahabihim jibrilu jibrilu ya yi zo musu tsawa sai rayukan su ta fita gaba daya wa za fi alihi ƙarfi wannan mutanen alƙaryar da shu'aibu yake kenan amma abin da ya sa mutanen an aikatu an halakar da su ne da azaban inuwa wanda aka yi girgije zafi ya yi musu yawa sai suka girgije suka taru allah ya sauko wuta ya kone su to amma su kan tsawa kawai jibrilu a kan garin su ya halakar da su allah ke a yi halma suka wayi gari fi derin a gida diyarin a cikin gidajensu ja su mina suna durkushe in mutum ya ji zawon ya tashi zai gudu sai ya kifu akan gowarsa shi ke sai ya mutu allah haka yi mutanen annabi shu'aibu Allah ce kamar an lam yanzu kawan ba su zauna fiya cikin duniyan ba alabuda na madalla nesanta ya tabbata limadiyana ga mutanen birnin madiyana kama bai samudu kamar yadda samudawa suka nesanta ga rahama Allah nesanta su ga rahama dama an ce a wannan suwar isan annabawa bakwai ne na ƙarshen su shi ne annabi musa allah ya ce wadda ƙasa na hakika mun aiko mun aika musa annabi musa ya ya tina da yawinmu bisulanin da hujja mubinin bayyananne suka zo musu da hujja bayyananne mutanen mutanen annabi musa suka zo da hujja bayyananniya ila fir'auna zuwa ga fir'auna wa malayi da jama'ansa ifattabahu amma jama'an sai suka bi amra fir'auna umarnin fir'auna suka banna Allah wa ma amur fir'auna al'umurnin fir'auna ko bai zamo bi rashidin shirye ba ba shirye ba ne ba zai ja musu alheri ba me zai musu ga shi nan
وقوله يوم القيامة يوم القيامة فأولاده النار وبئس المرجو
yanzu zai gabaci kamo mutanensa zai musu jagora yau malkiya ran tashin kiyama kamar yadda suka bi shi nan sai su bi shi kamar yadda suka bi shi a duniya suka kifin annabi musa to sai su sai ya ja musu jagora kawar da muna sai ya gangara da su cikin wutan jahannama wa bisal wirdu gangara ta yi muni almaurudu abin gangarawa shi ne abin da fir'auna zai yi wa mutane sa saboda alamansa dama bai shi ba shi ne ba ne
وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس المرجو wa ulmihu an biyar da su fi hazi duniya a wannan duniya da la'anatar lana Allah ya la'ani fir'auna da mutanensa wa yau malga mutanen tashin kiyama ma Allah zai la'ane su bi sarribdu kaito taimako almulhudu wannan yake abin taimakawa shi ne taimakon da jama'an fir'auna suka yi ma fir'auna ko kuma taimakon da fir'auna ya mutu mutanensa ya ba taimako ya ba ci mu je to ذلك من أنباء القرى نقصه عليك نقصه عليك منها قائم وحصيد zalika wancananka minan bayan goyon labarun alƙaluri da suka wuce na kusuhu alaika muna ba da labarin kanka annabi min ha a cikin alƙalun akwai kayan tana tsaye amma mutane sun halaka irin na mutanen madina ba dole gidansu ba wasidun akwai kuma wanda yake girbe biya an halaka mutanen an halaka gine-ginensu akwai daga ciki kazzan masu kaman shuka wanda ya girbe shi da dundunusu to akwai su haka to wanda ya kashe sun an zalunce su ne allah ce a Allah ya ce wa ma zalamnahu ba mu zale su lumce su muka halakar da su ba ba tare da laifinsa wanda aka halakar da shi laifinsa ne walakin sai dai zalamu an fusau su suka zalunci kansu da kafirci fama amnat min anhum alihatun gumakansu da suka bauta ba ta wadatar musu ga halakarwa ba allazi yad'una wanda suke kira min dunillahi ba Allah ba abinda suke bauta masa ba Allah bai kumfane su ba min shayi komai musu komai ba lamma ja mu rabbika lokacin da al'amarin ubangiji ka zo to abun bai taimake su ba kuma kansu bai taimake su ba wa ma zadu ba su kara musu komai ba da bautar nasu ma gaira tabibin sai halakarwa sai asara sai halakarwa da asara mu je وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد
Allah baya son zalunci bayan ya ce ba a zalunce su ba kuma nan ya ce to waka zalika haka kamar yadda muka kama wayannan muka halakar da su da laifinsu haka ne akzu rabbika kamun ubangijinka idza azal qur'an ya kama mutanen alkarya wa hiya zalimatu idza zal alkarya wacce take zalunci da zunubai fala yumni anhum min azin sayu wani abu duk ba zai musu magani da kamun Allah ba in na ka sani kamun Allah alimun mai rarri ne shadidu mai zani ne rawa shahani an da bihu musul ashari kala kala manzon Allah ya ce inna la Allah la yumlili zalimi yakan yi jinkiri ga azalimi idan azalimi yana zalunci Allah yakan masa jinkiri ya ba shi tsawon kwana ya ba shi lafiya hata ya za a har lokacin da Allah zai kama shi lam ya fililu ba zai tsere ma Allah ba to sai annabi ya karanta wannan wa ka zalika arzu rabbika za a hazal qura in yawa wa hiya zalimatu inna akhdahu alimun shadidun Allah kiyaye mu إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهور وما يوفقه إلا لأجل معدود
inna rabbaka ka sau ubangijinka Allah almaskuru min alqisasi abin da aka faɗa na labaran da muka yi na annabawa nan duka na aitan wallahi alkai alama abin lura liman kafa ga wanda ke tsoron azabar lahira ta azabar lahira zalika wancananka shi azabar lahira nan ko kuma shi lahira ran tashin kiyama kenan majmu'un lahun nasu rana ne za a taro mutane gare shi kowa da kowa zai zo da talaka da mai arziki da sarki da sarki da talaka da mai arziki da matalauci da mai ƙarfi da mara ƙarfi kowa ne zai zo tashin kiyama wa zalika wannan yawmu rana ne mashhudin da za a halatta kowa da kowa zai zo kowa zai zo to a nan ne kuma za a ɗauka mu wanda ya zalunci ga wanda ya zalunta kuma Allah ka bi tuba mu wanda ya koma ga Allah a ranar ne za a mai da duk zalunci a ce ka mai da abin da ka zalunta kuma baka da shi kuma za ka mayar dole ko ka mayar da ko ka mayar da ibadanka a ɗiba a bai mutum ko kuma ba haka ba in baka da ibada to a ɗauko alhakin wannan mutumin a ƙara maka kayanka Allah sauke babu kuma yadda mutum zai yi وما نؤخر وما بام جنكر داشي إلا لأجل معدود سيد سبو دا أجلي وان دا أكي مسا لوكتي باوي بدي زو بني آه أنا جنكر سني سبو دا لوكتي سيزو وجي يوم ياتي لا تكلم فيه إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد
يوم رانا da tashin kiyama zai zo to la ta kallamu nafsu alai ba ta magana illa bi sai da izinin Allah kowa shiru yake dama muke daga tashin kiyama za a ga mutane ka harka sai da su amma kuma daga nan sai yankewan yankewan sanayya sai ya faru dukkan talikai za su taru a gunsu nizu a wannan ranar Allah zai bayyana jilala ba wanda zai magana sai da izinin Allah to in ka ce akwai ayar da su ce yau matati kuna nafsin tujadilu a nufsa akwai ranar da kowace rai za ta zo tana jayayya wata tsirar da kanta wannan hikaya ne aka yi na kafirai za su ko kuma wallahi rabbina ma kunna mushrikina ranan da za ka ji kafirai suna ce wallahi ubangiji mu ba mu shirkai ba ne ai wannan magana ko to wujiba sai an samu ka tashin kiyama gurare ne masu saɓani akwai lokacin da mutane duk ba su iya magana don tsananin tsoro amma wani lokacin za a ba su kawo hujja kamar lokacin da za a ce rai tana neman tsirar da kanta hatta ce wallahi ubangiji mu ba mu shiga mana akwai lokacin da zai zama amma ba kowane lokaci ba saboda haka rai ba za ta yi magana ba da abin da zai amfani ta ko tsirar da ita za ta yi magana kafiran za su yi magana da maganan da ba zai amfane su ba don su bayyana hujjoji wanda suka saba ma Allah amma ba wai magana ne ka yi wani dabara wanda za a ci ta zo yanka ba babu babu to ranar da za ta zo fa minhum a cikin mutane a halitta akwai shaƙi mazinaci ɗan wuta kenan wa sayyidun akwai kuma ne arziki dan aljanna kenan wanda aka rubuta tun azal shi dan aljanna ne a ranar za su zo da dan wuta da dan aljanna da matsiyaci da mai arziki Allah ka samu ne masu arziki
وأما الذين شقوا فبالليل هم فيها زفير وشهيق to fa amman lazina shuku amma wanda suka tsiyata a cikin sanin Allah da su zo ranan kwafi ne a cikin wuta don akwai gare su zafiru ruri ruri yin mutum ya kana da ƙarfi mushayiku da kuma da kuma murya wanda yake ihu ne amma kaɗan kaɗan ya yi ruri kamar dabba ya yi kuka ƙasa ƙasa kamar mutane to a hakanin zai zo wa kenan shi ne matsiyaci allah ka kiyaye mu
خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد to da matsiyata da yan aljanna matsiyatan kaji za su rika yin ihu suna ƙara mai ƙarfi da mai rauni to hali da za su dawwama fiya cikin wannan azaban ma da mata sama da larnu matukan dawwaman sammai da kasai wato ana nufin dawwaman da duniya ta yi yanzu kuna jin muna ce duniya shekara dubu kaza annaba ne ya yi dubu kaza ya wani to za su shiga wannan wahala za su yi ta wannan gara za su yi wannan ruri illa ma sha rabuka sai tsaye abin da ubangijin kai so na zaman duniyan wato mu- a musu kari kan zaman duniya ma da mun- abin da babu tikewa ba su tikewa ma'ana hali na da ma'ana da su dawoma a cikinta har abada a cikin wannan mazakanci za su dawoma har abada wato ya- za su dawoma cikin wuta gwargwadon zaman duniya ba ƙari wanda Allah ya so gare su gurgurin zaman duniya sannan a fidda su wanda fa ba- ba su mutu da kafirci ba wani fadin kuma ya ce a'a da su ga su da wama ciki har abada don Allah ya ce ma hum bi kharijina min nar su ba za su fita cikin wuta ba sun shiga kenan kuma la yaftaru anhu azaba ba a yanke musu azaba wa fi muflisun su sun ɗebe tammani ga samun rahama Allah har abada Allah kiyaye mu Allah kiyaye mu Allah ka rufa mana asiri don albarkar annabi sallallahu alaihi wasallam inna rabbaka ka san ubangijinka Allah fa'alu lima yuridu mai yawan aikata abin da ya so ne to haka za a yi ma wa'anda suka tsiyata masu arziki fa mhm.
وأما الذين سئلوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك أفأنت غير غير مطلوب وأما الذين سئدوا وسئدوا بالبناء للفاعل والمفعول أما وأن سكي أزكي أرانا تقول بالجنة سكا سنة تكين الجنة سنة تكين الجنة خالدين بيضاء سكتكم الجنة ما دامت السماوات والأرض ما تكن زمن دنيا sammai da kasai illa ma sha rafuka sai abinda ubangijin kai so kara musu na lada ana'an wannan kyauta ne na Allah gaira mai zuzu ba mai yankewa ba Allah ka ba mu wannan kyautanka da rahamanka wa mata da dama abinda za su mana tawili ko shi ne Allah zai zahara abinda ya bayyana
فلا fala تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لنوفوهم نصيبهم غير منقوص ta ku annabi kar ka zama fi milatin cikin kokonto mimma ya abudu haula daga abin da wayannan suke bauta na gumakawa cewa mun damu musu azaba ko kokonto ka yi yawa kama azamna magablan kamar yadda muka yi azaba mu na gaban su haka su za a musu azaba wannan ban hakuri ne ga annabi ma ya budu na ba su bauta illa sai dai kama ya budu ya babu kamar yadda iyayen suke bauta min gamnu gaban haka wai na mu da mabu masu suka musu ne nasiban wabansu na azaba gaira magusin ba abin rage ba za a cika musu rabo amma na azaba kuma kakai ko kwanto kwanto kan cewa kafiri Allah zai masa azaba ko ku fito kada kai wannan Allah zai musu azaba wala ga ta shi آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب
wala ga ta ina Musa alkitaba hakika mun bai annabi Musa littafi shine a taura faktuli ba kai sabani biyu cikinsa wasu suka gaskata wasu suka karyata kamar wannan ƙur'ani wasu sun gaskata wasu sun karyata walaula kalimatin sabakat min rabbika ba don kalma da ta riga daga ubangiji ba cewa cewa za a jinkirta a hisabi da sakamako ga talikai sai an je tashin kiyama ba ai laƙuri al'amur da an huku- an hukunta al'amarin an kare shi a nan duniya fi maktara hufi cikin abin da suka yi sabani wai nan su masu karyatawar lafi shakki suna cikin kokondo murimi mai afkar da su cikin halaka Allah kiyaye mu mu ba mu kokonto to haka zai yi lalau domin su idan sun duba iyayensu da abin da suke kai da daidaiwan su da suka suna bautansu sai su ce ai wannan da mata suke yi da ba su haɗu aka ba in kuma sun duba annabi da mujizansa na zahiri sai su ce abin da annabi ne da su gaskiya ne abin da ya zo mun da amma suna kokoto tsakanin gaskatawa da karetawa to ba shakka me wannan kafiri ne wanda yake zaton kafirai wai dadewa da kafirsu da suka yi suna da hujja to shi ma kafiri ne ba su da wani hujja sai dai halaka Allah kiyaye mu wayan kullum babu kowa a cikinsu halitta sai dai lama lama lama ne lama ubangijinka zai cika musu ayyukansu babu wani wanda zai yi aiki ba a cika masa ba za a cika masa aikinsa in mai kyau ne mai kyau إنه شيء الله بما تعملون بنكم تعملوا يعملون da abin da bayi suke aikata habirin masani ne Allah ya san abin da suke sai dai jinkiri ga mai muna aiki kuma mai kyakkyawan aiki sai jiran alkawari kawai inna shi Allah bima ya mun da abin da suke aikatawa basiru habirun masani ne ya san badininsa ya kuma san zahirinsa Allah san badini da zahiri to mene Fasaki muka miƙe a kan aiki da umarnin Ubangijinka da kuma kira a bauta masa kama umarta kamar yadda aka umarne ka shi ne ka bauta masa kuma ka sa a bauta masa ka ka sa kuma a bar bauta masa wa man taba maka da duk wanda ya tuba tare da kai ka ce masa miƙe wala ta ragau kada ku girman kai a cikin ƙetare haddin Allah innahu Allah bima ya tamalu da abin da kuke aikata basirun yana gani zai saka muku abin da kuke aikata gani zai saka maka saboda haka ka yi kokari akan aikin alheri don ka samu a sakamakon alheri wala tarkanu kada ku karkata da soyayya ila lazina zalamu ga wanda suka yi zalunci kar ka yi sha'awan aikin azzalumi bi mawadatin da soyayya aw mudahanatin ko kuma kana masa mudahana ko kuma kana yadda da aikinsa kar ka so aikin mutum wanda yake azzalumi kada kuma ku masa mudahana wato kana rarrashi sa ko kan ba ka yadda ba amma kana rarrashi sa ko kuma ma musamman ka yadda da abin da ake yi in ka yadda da aikin azalimi kai ma azalimi ne to idan kun yi haka wata masa kuma naru sai wuta ta shafe ku wa malakum min dunillahi min waliyyin min awliya ba ku da masoya koma bayan Allah saboda haka kada ku so azzalumai wanda masoyan da za su kira ku babu su sun maza tun samu sannan kuma ku zo ba taimake ku ba hana ku azaban Allah ba idan kana son azzalumi da Allah ce zai masa azaba in kana son sa da muda ko kuma kana masa yaudara ko ka nuna da ka yarda da aikin sa to ka karkata gare shi kenan sai wuta ta shafe ku ba za a hana muku azaban Allah ba Allah ya kiyaye wa gini sanata ka tsaye da sallah annabi rafai ne gefen rana shi ne da safe ka yi sallah da safe shi ne gefen rana ka yi sallar safiya a za da lasar a ka yi sallah da safe ka yi sallah da lasar shi ne sallar safiya da sallan azhar da sallan la'asar ƙur'ani ba bai ambacewa azhar la'asar safiya haka kalma biyu ba ka yi sallah a gefen yini na safe shi ne sallan rana da sallan asuba da sallan azhar da la'asar wa zunuban mana daili da kuma gefen dare ka yi sallah shi ne ka yi sallan magariba da lisha shi ne gefen dare kenan innal hasanati kaga kyawawan aiki yusufna suna tafiyar da asayyatin munanan aiki kyakkyawan aiki yana tafiyar da mummuna aiki wato wayannan sallah in ka yi tsakanin safiya da azhar yana tafar da ƙananan alaki tsakanin azhar da lasar yana tafiyar da ƙananan alaki tsakanin lasar da magariba yana tafiyar da ƙananan alaki tsakanin magariba da isha yana tafiyar da ƙananan alaki to in mai yin su ka ga bayi da alaki kenan annabi ya ce kamar mutum ne yanzu kuma labarin ne kamar mutum ne rafi ke guda kofar gidansa a kowane rana zai yi wanka so biyar da dai saura a jikinsa kullum wanka biyar to haka mai sallah biyar dinnan bai da laifi Allah na gafata masa laifinsa to wannan ya kune ga wani sahabi farkonsa fata sa'arar ta sauko a kan wani sahabi ne yana sai da dabino mata ta za ta saya ta duba don sa sai ta ai a cikin ɗaki nan akwai wani dabinin da ya fi wannan kyau ki zo ki gani da suka shiga sai ya sumbace ta sai sun baci ta suka fita abin da ya yi kuma ya dame shi sai je kun sayi duna abubakar ya ce ga abin da ne kasan suna suna da gaskiya shaidan ya sa ni na yaudari wata mata na sumbace ta ina da tuba sai duna abubakar sai ya ce masa ka ruwa makanka asiri ka je ka tuno ma Allah tun da yake ba wanda ya san shi Allah shi ke nan bai yadda ba dai shi kansa sai je samu saduna abu maru ya ce ko ga abin da na yi na yau da ne wata mata na sumbace ta ina da tuba sayyiduna umaru ya ce ka rufa maka kanka asiri ka je ka tuwo ma Allah bai yadda ba dai ba ba shi amsa gamsasshiya ba sai ya tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi ya ce manzon Allah gafa abin da na yi ina da tuba sai annabi ya shiru ya sun kuyi da kansa kasan shi bai gane sai da abin da ubangiji sai sauka masa to shi ke nan sai aka ce a gami salata ɗarfan laili da zulukan minan laili innal hasanati yuzunna sayyiati zalika wajananka zikirawa zine zaki daga masu wazantuwa wato kaga nan ya je ya tono abin da ya zama alheri ga muminai cewa in kana wannan sallah duk abin da kai kananan laifuka Allah zai gafarta maka sai ya ji daɗi ya ce annabi ni kaɗai ne na samu wannan barza ko kuma da wa annabi ya ce da kai da dukkan al'umma na har duniya ta gane wanda ya yi aikin alheri to zai tafiyar da munan aiki kaga tambayarsa ya umarni shi ya samu wa muka samu ta Allah ka taimake mu to mu ji wasu wasu annabi ka hakurtar da ranka akan cutar da kafirai suke maka ko kuma hakurtar da kanka akan maimaita sallolin nan fa inna la Allah la yudhi'u ba ya tozarta ajral musulina mayadan masu kyauta aiki in dai ka aiki mai kyau to Allah ba zai tozarta maka ba Allah ka taimake mu
فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أتركوا فيه وكانوا مجرمين ولولا ميهنة كان من الغرور يزمو daga cikin al'umma min ku na gabanku kafin ku zo me ya hana a samu wani bakiyatin masu wanzin addini wato masu rikon addini da falala yan hauna su hana anil fasadi banna fil ardi kasa me ya hana haka ya zamo ai ma kana filin zalika hakan bai zamo ba a cikin su illa sai dai kalilan kadan man daga wanda an je na muka tsirar da su sukan an samu uluba kiyatin masu rikon addini suna hana a sabi Allah suna sa a bi Allah sukan sun yi hani sai suka tsira kuma wanda suka hana su ma suka tsira wata ba da zina ma'uduhu a zalamu ma'uduhu wanda suka yi zalunci sai suka bi da hannun da hannun bil fasadi da banna da hannun da kuma rashin hani sai suka bi ma udunu abin da aka musu ni'ima bihi fi cikinsa wakanu suka zama koman mutane mujrimi ne masu laifi muje wa ma kana rabbuka ubangijinka Allah bai zamo liyulika kula zai halaka alkarya ma'ana mutanenta bi zulmin da zalunci ba Allah yana kore maka zalunci yana ce Allah ba mai zalunci ba ne ga bayansa wahalwa mutanen da musulun suna kirki Allah bayin haka a ce mutane suna biyayya daidai wa daidai a halaka su Allah bayin haka to saboda haka in kaga an halakar da mutane dai aikin su ne kuma zalunci suka yi mu je ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك وذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لعملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين
ولو ولو شاء ربك da ubangijinka Allah ya so lajalar nasa da ya sanya mutane ummatan wahidatan al'umma ɗaya a kun addini ɗaya a halidini wahidu da ya so wasu kada da ya so kowa ya tsira to da Allah ya sanya mutane masu addini duk gaba daya amma bai so haka ba wala zalu da ba su gusawa mukkalifi da suna sabani wato mutane ba su gusa suna sabani illa man sha'a rabbuka sai dai wanda ubangijin kai so su ne ba za su sabani ba Allah kiyaye mu wato daula mutane sun zama kan addini suna kan mutane ba su busa suna addini daban-daban ana amfana da ganin sabani din nan kama kamar yadda zama ya tabbata da cikin al'umman da suka wuce kuma ba zai busa ba zai miƙe cikin wannan al'umman ma akwai kafiri akwai mumini akwai mai biyayya akwai mai sabawa saboda haka annabi yake cewa ibtarakatul yahudu ila ida wa sab'ina fil qatl وابتغت النصارى إلى إثنى وسبعين في القدم وتقتله أمتي على ثلاث وسبعين تلكة كلها في النار إلا واحدة لا حول ولا قوة إلا بالله إتى يهود sun kasa addinin su ɗai ɗai ɗai ɗai har saba'in da ɗaya su saba saba'in da ɗaya nan nasara suka kasu saba'in da biyu sun gara jama'an musulmai za su kasu in ji shi har saba'in da uku dukkansu saba'in na yahudu saba'in da ɗaya na nasara saba'in da biyu na musulmai dukkan su wuta ne wuta allah kiyaye wuta illa wahida sai daya ɗaiɗai ne wanda suke rike da addinin aka ce annabi tuwaye sai ya ce jama'an da suke kan abin da nake kai wannan ka kasuwa a cikin tauhidi ne yake ka kasuwan nan to saboda haka a littattafan maluma an gwada kasuwan da za mu yi mutanen addinin annabi muhammadu an nuna yadda kashi-kashi yake to allah ya kiyaye mu illa ma rahim sai wanda sai da wanda ubangijinka ya ji tausayinsa fara a rada laumul haira wanda ya nufe su da alheri fara ya kasa da fi ba su saɓani dama wani zalika don haka ne halaka ma Allah halice su don su yi sabanin a zaɓi wasu su shiga rahaman Allah wasu kuma su ga wutan Allah wata man kalmar turabika kalmar ubangijinka ta cika cewa la'amla annu jahannama jan ciccika jahannama min jannati daga aljani والناس da mutane ajma'ina gaba daya ta haula na kowata so ba kullum wa kullum kowanne wato ai nasba a kan ai tantayi ne kullum kuma canji ne ga laba'a shi ne kowane da ake bukata gare shi na kusu alaika duk abin da ake labari ake a bukata addini na kusu alaika muna baka labarin min albari daga labaran gaibi abin da wuce da abin da zai zo da abin da zo muna baka labari la- labarin annabawa saboda me ya ce nusabbitu biha- bihi kuwarika da shi ne za mu tabbatar da zuciyanka akan gaskiya waje aka fi hazin haku kuma gaskiya ya zo maka cikin wannan labarai da wannan ayoyi wa mawuzatun da wazi wa zikira da da tunatarwa lilmuminina ga muminai an keɓance muminai don su ne za su amfani da shi cikin imaninsu sabanin kafirai wannan aya tana nuni kan cewa annabi sallallahu alaihi sallama shi ne fiyayyen halittar Allah Allah ya tara masa kowane hali na girma dukkan hali da ɗaukaka na girma da cikan addini da cikan halin hali makarimul ahlaki wanda ya ce ya zo ya nuna mana duk wannan aya ta nuna maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine abun nufi daga halittar Allah wa kul kai kai fadi ne da zai da wanda la yu'minuna ba su imani ka ce to imanu ku yi aiki a zama kaji cikin kan halinku dama an san da yi sabani ina mu aminu za mu yi aiki a kan halinmu wannan tadibin lalko ne gare su wanda zuru ku saurara ƙarshen al'amari ina mu ma mun ta zuruna muna sauraron halakar da ku da allah zai yi mu je
ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون walillahi gaibu samawati wal ardi abun da ya ya a cikin sama da kasa duk na Allah ne bayinsa ne halittansa ne mallakarsa ne kuma ya san su wai lai da ya shi abu al'amari duk ga Allah zai koma kullu dukansa sai ya yi ukuba ga wanda ya saba masa ya ba da lada ga wanda ya bi shi ba burin ka bauta ma Allah shi kadai wani Allah ba a bauta masa ka bauta ma Allah wa tawakkal alai ka dogara da Allah ka amince da shi fa innahu kafika shi ya isan maka wa ma rabuka ubangijinka bai zamo bi gafilin marabka ne amma ya amalu na gaban da mutane suke aikata ba yana musu jinkiri ne zuwa lokacinsu Allah baya rafkana Allah ka taimake mu Amen.
Thank you.
wai akwai mutum ne wanda yake yana da iyali in an tambaye sai to shi kadai ne wato yake bai da mata kenan a gaskiya malaman fiƙe sun yi magana kan irin wannan in ya yi wasa zai sake a wurinsa ba da kyau wannan fadin sadaki ai shi ne an ce rubu dinari rabin dinari daga nan kuma har ƙarshen mallaka abinda ya yi to malaman a yanzu da suna faɗan wai sadaki kaɗan didi ya kai dubu ishirin da wani abu saboda haka duk abin da aka ɗaura ya kasa wannan sai a cika amma a sama kuma har miliyan ba laifi in kana da shi sai ka bayar a haƙƙin makwabci ai abu ne wanda aka sani mutum kada ya cutar da makwabcinsa makwabtaka kuma gida arba'in ne dama arba'in hagu arba'in gabanka ta arba'in bayanka saboda haka mutum ya kiyaye haƙƙin makwabci annabi ya ce jesus bai gusa ba yana gaya masa haƙƙin makwabci har ya ji tsoron cewa zai ce in ka mutu makwabcinka ya gaje ka iyayensa giya ya halatta zai sayo musu amma ba zai sha ba haka ma mushe ko dafa musu zai dafa musu amma ba zai ci ba shanu talatin ne raƙuma biyar ne da tumaki da waki kuma arba'in ne
mutum ne ya bakance wa Allah subhanahu wa ta'ala yace in Allah ya biya masa bukatunsa akan wani abin da ya sa a gaba na zai a cikin dukiyarsa zai raba kashi biyu ya yi sadaka da ita sai Allah ya taimake shi biya masa bukata sannan kuma bai cika wannan alƙawarin ba ya rasu to Allah shi gafa malam kafin a raba zaɓen za a iya raba wannan dukiyan a bayan sadaka kamar yadda yake ne ko za a raba masu gado ba za a yi ba sai dai shi da ya yi bakancan ina na tsakanin su da Allah kuma ba kashi biyu ba ne zai yi kashi uku da a raba a ba da kashi ɗaya ya kabar kashi biyu amma in ya zama na haka ya yi bakance in ya mutu ba za a yi bilin ba sai a raba dukiyarsa kuma shi da bakancinsa a tunanin Allah so ke masa Allah ya gama zama wanda ya so. Allah ya taimaka masa
sai ya ƙarfi ya ce kuma yana neman addu'a ne a wajen malam da sauran al'ummar musulmi a kan wata buƙatarsa
Allah ya biya masa Allah ya biya mana bukatun mu
iyalinsa ne ba ta da lafiya ya ke neman addu'a
Hmm?
iyalinsa ne ba ta da lafiya ya ke neman Ai, shi ne nace Allah ya yi masa ni salati goma ga nan Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta ma iyayenmu Allah ya gafarta ma iyayensu Allah ya gafarta wa malamanmu Allah ya gafarta wa malamansu Allah ya rufa mana sun Allah ya shirya da mu Allah ya shirya mana da mu Allah ya shirya da yayanmu Allah ya shirya mana da matanmu Allah ya shirya mana duka wanda suka ta'alluki da mu don albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fi as-samawati man dha alladhi yashfa'u illa la bismihi la yahiduna bi shay'in min illa bima sha'a Allah kiyaye mu Allah kiyaye mana addinin mu Allah kiyaye mana mutuncin mu Allah kiyaye mana komai na mu Allah kiyaye gidajen mu wannan ƙasa abubuwan da suke afuwa Allah sauke Allah ya daga musibu da bala'i Allah kawo rahama da ni'ima ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك ذنبك الذي أنزل الرحمة رفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب Allah mana lullubi a cikin al'amarinmu, Allah biya mana dukkan bukatunmu a cikin sauƙi, abinda ya dame mu Allah mana maganinsa, abinda ya dame mu mu sani ba Allah ya sani Allah kaɗe muna. da albarka annabi sallallahu alaihi wasallam ƴaƴan musulmi da suke neman ilimin addini da ilimin zamani da sana'o'i Allah ya ba su kuma Allah ya sa ya taimaka wa musulunci don albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah sauke muna gamar mu Allah raba mu da wahala Allah raba mu da bakin ciki Allah raba mu da wuya a duniya da lahira دون الوقع النبي صلى الله عليه وسلم إن أنزلنا في ليلة القدر وما أدريكم عن ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة وهم فيها من ربهم كل أمر سلام هي حتى مدعي الفجر ألا منع البركة ألا منع البركة وأنت رناهم ألا مسع البركة domin albarkar annabi domin albarkar alkur'ani duk abin da muke nema Allah ba mu albarka duk abin da Allah ya ba mu Allah ya masa albarka Allah ya jawo mana albarka a kasanmu Allah ya jawo mana albarka a garinmu Allah ya jawo mana albarka a angoyinmu Allah ya jawo mana albarka a cikin gidajenmu Allah ya ba mu albarka a hannayenmu don albarka annabi sallallahu alaihi wasallam جميع الملك والقرآن اللهم أنت أمرتنا بدعائك وأتنا بإجابتك وقد دعونا كما أمرتنا فأجلنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تولي من آدم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام